إحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله
وعليكم السلام
هنا تكن كراتو وتكن للتابن العقيدة الواسطية للتابن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه muna cikin bayani game da abubuwan da za su faruwa ranar alkiyama ranar ce mun tsaya kan bayani game da warkon wanda zai nemi bude kowon aljanna shi ne manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wa awwal man yastaftihu bab aljanna warkon wanda yake neman a bude kowa aljanna muhammadu sallallahu alaihi wasallam shine annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace zan je bakin kowa aljanna fa astaftihu sai in nemi bude kowa wa yuqalu sai a ce mani fa aqulu muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa yuqalu بك أمرت ألا أفتح الباب da kai aka umarni cewa kan gode ma kowa kowa sai kai mazala sallallahu alaihi wasallama wannan nau'i ne na uku daga cikin nau'ukan ce ta mazala sallallahu alaihi wasallama da na kiyama to amma ma da ya fara da shi alhali kuma ceto ne na biyu cikin jerin cetar da manzalar sallallahu alaihi wasallam nabi ne wa awwal man yadkhulu aljannata min al-umam kuma warkon wanda ke shiga aljanna daga cikin al'ummomi ummatuhu sallallahu alaihi wasallam su ne al'umman manzan Allah sallallahu alaihi wasallam waɗanda suka yi imani da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam al'umma a cikin wurin ana ne ummatul da'a ummatul ijaba domin duk lokacin da aka saki al'umma a cikin ƙur'ani ko hadisi manzala sallallahu alaihi sallama ana nihin ko dai al'umma ta da'awa wadda ake kira ko kuma al'umma wadda ta amsa ta amsa kiran da aka yi mata sannan kuma ko wani bangare na al'umma wanda da'awa ake musu kafirai ne mushrikai ne maguzawa ne ba su da addini har yanzu ba su imani da Allah ba ba su imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai kuma ummatul ijaba mu ake nihi a nan wurin waɗanda sun amsa kiran da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya wasu a duniya sun yi imani da Allah da manzan Allah sun yarda da musulunci da imani sun runguma addini sun bauta ma Allah subhanahu wataala a duniya su ne farkon waɗanda za su shiga aljanna ranar kiyama amma duk duniyar nan baki ɗaya al'umma manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam sai dai kashi biyu ce akwai ɗan wuta waɗanda za su shiga wuta saboda ba su amsa kira ba ba su yi imani da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ba sau da ka waɗanda 'yan wuta ne amma waɗanda suka amsa suka bauta ma Allah su ne farkon waɗanda za su shiga aljanna na alkiyama don komai ba saboda fifita annabi sallallahu alaihi wasallam akan sauran annabawa haka ma aka fifita al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a bisa sauran al'ummomi lamma da Allahu da'ila li ta'atihi haka ainihin alburda yace lokacin da Allah subhanahu wata'ala ya aiko mai kiran mu zuwa ga biyayya gare shi muka amsa mai kunna akramal ummi sai muka zamanto mabibitan al'umma kamar yadda manzala sallallahu alaihi wasallam yin sauran annabawa haka mu ma muka yi al'ummomin waɗannan annabawa daraja saboda haka kenan kamar yadda manzala zai rige annabawa shiga haka mu za mu rige al'ummomin annabawa shiga cikin wannan aljanna Allah subhanahu wata'ala ya kai mu amin sannan kuma cikin aljanna da mu muka yawa mu muka yawa shi yasa annabi Musa alaihi salam lokacin da aka ce da manzala sallallahu alaihi wasallama a Isra'i miraji da aka yi da shi manzala sallallahu alaihi wasallam ya wuce bayan manzo Allah ya wuce shi kawai sai annabi Musa ya kuka kuka nabi annabi Musa ya na bagin ciki sada annabi Musa da yana ganin babu annaban da ya kai shi yawan al'ummar da suka yi imani da shi to yanzu ga wani annabin ya zo ya tsallake shi ya wuce shi ya rubanya shi ya linka shi linkin ba linkin yake kuka aka tambaye shi me yasa ka kuka yake saboda wannan yara da za a aikowa baya na zai tara al'umma al'ummar da za su shiga aljanna linkin ba linkin al'umma ta da ina murna ina farin ciki ni na kowa al'umma ranar alkiyama shi ko wani da zai biyo bayana daga mu sai al'umma annabi Musa alaihi salam mu muka yi yawa cikin aljanna aljanna manzo Allah ya ce sahu sahu guda 120 ne amma kashi 80 ciki mu ne kashi 40 shine za a kaskasa mu sauran al'ummomi وله صلى الله عليه وسلم في القيامة ثلاث شفاعات النبي صلى الله عليه وسلم ينادى ceto guda uku ranar alkiyama ceto uku ke ga manzon Allah alaihi salatu wassalam ash-shafa'atul ula ceto na farko fa yashfa'u fi ahli al-mawqif shi ne annabi sallallahu alaihi wasallama za ya yi ceto a cikin mutanen da suke a wurin tsayawa gaban Allah subhanahu wa ta'ala bayan wahala ta kai mu bayan tsanani ya kai mu inda ya kai mu kun gashi mun sha wahala muna cikin wannan hili Allah bai ce ba mu komai ba zuwa ta kai mu mutane ga kishirwa ga yunwa ga musiba ga bala'i na tashin alkiyama mun gaji a lokacin waɗansu za su ba waɗansu shawara a cikin mu mu je wurin annabawa mu nemi sauki mu nemi su sai nemi Allah subhanahu wata'ala ya sauƙaƙa mun wannan wahala da muke ciki hatta yuqda bayan har sai an yi hukunci a tsakaninsu ba da an yi taraji al'ambiya bayan annabawa sun yi ta miƙeƙeniya da ita wannan ceto ɗin adamu da farko za a zuwa wurin shi an ta abu da bashar kalaka ka rabu ka biya dai kaza kaza za- duk za a yabe shi shi ba ya iya wannan ceton ya yi ƙarin shi a dai je wurin annabi nuhu a je wurin annabi nuhu a ga ko zai iya in ji annabi adamu alaihi salam ya tunkuda mai tura mu wurin annaba annabi alaihi salam mu je wurin annabi alaihi salam shi ma yace ba ya yawa ta haikarin shi wannan ce mu dai je mu ga annabi ibrahim alaihi salam ko ya ya shi ma mu je wurin shi mu wasa shi mu yabe shi mu gaza shi mu- mu hada alheran shi mu hada yabo mai kyawu gare shi mu lallabe shi shi ba ya yawa amma ku je wurin musa alaihi salam ko ko yana da yawa yaura annabi Musa alaihi salam shi ma yace ba ya yawa ta yi kare shi tura wa yaura annabi Isa alaihi salam shi kuma annabi Isa shi ma yace ta yi kare shi za su ta tunkuda mu zuwa wurin wannan zuwa wurin wannan zuwa wurin wannan ash-shafa'a bayan sun yi ta miƙeƙe ne ya ceto tsakanin su ba su iyawa hatta tantahiya ilaihi har sai wannan ceton ya kai ƙarshe zuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan aka zo wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya ce mamu ana laha ana laha ana laha ceto na ce dama tauci dama Allah subhanahu wataala ya tanadar mana ita lokacin ta yayi wannan idan ke ce ma ash-shafa'atul kubra wal uzma ceto mafi girma a cikin cetuttukan da za su faruwa a yinin ranar alkiyama ita ce wadda Allah subhanahu wata'ala ya gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin suratul Isra asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda tabbas Allah subhanahu wata'ala zai tada ka ranar alkiyama wani matsayi wanda abin yabo ne shi yasa wani malami yake cewa war rusulu tahta liwa'il hamdi تحشر إذ ذاك اللوى لكتاب الرسل ينعقد manzanni baki dai suna karkashin tutar yabo tutar godiya ranar alkiyama tun da ita wannan tutar ana kulla ta ne domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya daga ta ta yaje shi kadai idan ake ce mami wahiyar shafa'atu fi faslil qada'i shine ceton da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai a cikin raba gardama raba hukunci tsakanin bayin Allah shine wanda muke magana a kai shine mafi girma domin ya shafi kowa da kowa ya shafi kowa tun daga annabi Adam har ƙarshen mutumin da yake ba ma gushe ne arni ne wannan ceton ya shafi shi yasa aka kira ta da sunan al-uzma mafi girma saboda kowa ya shiga cikin ta na'am da musulmi da kafiri duk sun shiga cikin wannan ceton amma wani iri musulmi zai san makomashi aljanna kafiri kuma zai san makomashi wuta ne to a cikin yan wuta din ma akwai wani ceto kuma da annabi sallallahu alaihi wasallam ne shine ceto na biyu shi da malam za a gaya mu cewa wa amma shafa'atu thaniya amma ceto na biyu fa yashfa'u fi ahli jannati an yadkhulu janna shi ne manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam zai yi ceto a cikin ma'abuta aljanna an yi rukunin janna su shiga aljanna shi ne wanda muka yi magana can da man ya stafti babar janna shi ya sa mai sullamar wasule ke cewa wa zaniya ya shi fa'u istiftah darin na'imi li ulil falah ceto na biyu manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam zai yi ga ma'abuta aljanna domin a bude masa aljanna su shiga a ciki nan ba sai ya masu ceto sai ya roƙi Allah subhanahu wataala sai ya lallaba Allah ya lallaba shi Allah subhanahu wataala a ba shi damar a bude aljanna yan aljanna su shiga a ciki wa hatani shafa'atani khussatani lahu waɗannan ceto guda biyu an keɓance su ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana waɗannan cututtukan guda biyu da na filin tashin alkiyama da kuma na guri aljanna a duka na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne shi kadai da sharika da rufi bai da mutum tarayya a cikin shi mun gane ko hada wa atani shafa'atani qad khussata bihi milan qurani haka mai sallama rasul ya ce waɗannan cututtuka guda biyu Allah subhanahu wataala ya kibanci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da su ba tare da inkari ko musu وأما الشفاعة الثالثة أما جئتوته فيشفع من زال صلى الله عليه وسلم زين جئتوني في من استحق النار أتكم متنا ليت تنشوتا yana da haƙƙin ya shiga cikin wutar jahannama saboda ya yi aikin 'yan wuta a duniya ko dai ya mutu a kan na bai tuba ba ko ya mutu a kan shan giya bai tuba ba ko ya mutu akan sata bai tuba ba ko ya mutu akan cin amana bai tuba ba ko ya mutu akan damhara bai tuba ba ko ya mutu akan dai wani zunubi wanda ba hidaya daga cikin addinin musulunci amma zunubi ne wanda ba abin da ke raba shi da wannan zunubin sai an narka ya a cikin wutar jahannama sai ya narki domin ita wutar jahannama darut tayyibin ce gidan mutane ne masu tsarki ita aljanna ita kuma wutar jahannama darul khabithina ce daidai da kazamta ɗan kaɗan ba wanda za a shiga aljanna da ita in kana da daidai da ko lalai subhanahu wataala ya yi maka ita a cire ma ita ko kuma a kai mutum cikin jahannama ta narki kamar yadda ake sa zinariya a cikin wuta ta narki idan ta narke din nan za a hitar da duk wani datti wanda ba a bukata zai ware daga ita zinare haka ma haka wani kare da ake so a yi amfani da shi kazamta za ta hita sadaka dai kowa shi yasa Allah subhanahu wata'ala ya ce mayan aljanna wa naza'na ma fi sudurihim min ghil ikhwanan ala sururin mutaqabilin wannan kyashi tsakanin mu ba da son ga ka ci gaba ina bakin cikin in ga ci gaban ka a cikin rayuwa ba da son in ga kasuwancin ka ko ilimin ka ko wata ɗaukaka da tana karuwa irin wannan Allah subhanahu wataala ya sai mun ce kuma da su yan uwa kowa kowa na son kowa kowa na son ya ga ci gaban kowa ba wanda ke kyashin kowa babu wanda ke bakin cikin kowa babu wanda ke keta kowa kowa yana son kowa son na shiga cikin aljanna In kana da kyashi cikin zuciya to dole sai an cire ma ko dai Allah subhanahu wataala ya yi bashi ko kuma Allah subhanahu wataala ya sa sai an kai mutum cikin jahannama sai an wanke shi daga wannan kasauta domin aljanna kowa zai shige ta da zuciya bari tas kamar nono babu wanda zai shiga aljanna da zuciya baka da bakar zuciya ga zuciya shago wani da so na baki kowa zai shiga cikin aljanna da farin zuciya ne saboda haka kenan waɗanda suka cancanci wuta ɗin sun dace a azabtar da su cikin jahannama manzala sallallahu alaihi wasallam zai cece su wurin Allah wa hadi shifa'a lahu wannan ceton ta ahlul kaba'ir lahu ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta tabbata gare shi wa lisa'irin nabiyina da kuma dukkan annabawa wasiddiqina da kuma siddiqai wa ghairihim da waninsu wasu mutane masu daraja cikin duniya za su yi ceto da akwai wani uba na kwarai wani malami na kirki mai tsoron Allah shi ma zai shiga Allah subhanahu wataala za ga ya ceton waɗansu suna da tauhidi sun rike Allah subhanahu wataala ba su rike wani Allah sai dai suna da zunubai suna da sako Allah subhanahu wataala zai ba shi dama ya cece su mun gane ko yashfa'u fi man istahaqqa an-nar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai yi ceto a cikin wanda ya dace ya ci- shiga cikin wuta zai cece shi ne Allah ya da kula dan kai ya shiga wuta ya dace ya shiga amma Allah subhanahu wataala zai ce mu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka ceto daga cikin al'umma ka waɗanda suka mutu a kan kaɗai tare da ibada zala su ake sallallahu alaihi wasallam zai ceto su zai zai cece su zai raba su da shiga cikin jahannama din nan yake su aljanna amma Allah subhanahu wata'ala ne zai bayi izini wa yashfa'u fi man dakhalaha kuma manzo Allah zai yin ceto cikin wanda ya riga ya shiga ciki in ya an yakhruja minha dan ya hito daga ciki ya shiga amma kuma annabi sallallahu alaihi wasallama zai mai ceto ya fito daga ciki duka wannan manzala sallallahu alaihi wasallam ba gaban kan shi bane za ya ceto ba domin shi ba Allah bane shi ba wa Allah ne ceto na Allah ne shi kadai bai da abokin tarayya a ciki a shi yasa Allah subhanahu wata'ala ya ce qul lillahi shafa'atu jami'a ga ya masu cewa ceto na Allah ne shi kadai bai da wakin tarayya ce man dallabi yashfa'u indahu illa bi idni wane ne zai ceto a wurin Allah subhanahu wata'ala ba da izinin shi ba sai da izinin Allah saboda haka ceto ثم شفاعة ملك للإله فلا شريك جل له في ملكه أحد ceto mulki ne na Allah shi kare bai da abokin tarayya a ciki sannan kuma tunda na Allah ne fa laysa yashfa'u illa man yasha'u wa fi man sha'a hina yasha'u al-wahidu samad babu wanda zai ceto sai wanda Allah subhanahu wata'ala ya so kuma a cikin wanda Allah subhanahu wata'ala ya so a ceta kawai sau da aka babu wani wanda za a yi bugun gaban ranar kiyama ya ce ni za na ceton mutane baki ɗayansu idan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba zai ceto a gaban kanshi ba sai Allah ya bayi izini to ina ga sauran mutanen da ba su yi kamar shi ba malamai za su ceto amma babu wani malami a duniya na za ka cewa wannan malamin ungoma shi za a ceto na ranar alkiyama babu wannan magana cikin addini ko wani malami da na yarda da ilimin shi shi na rike ya cece na wannan shirme ne ko manzo Allah ba ka rikewa dan ya cece ka kai ta sabo ba haka ba ba ce ka rike manzo Allah kai ta sabo sau sai dan shi ko baka rike shi ba sai ya baka shi ko mun aikin da kai duk kyawun aikin ka sai manzo Allah ya cece ka duk in baka taba saba ma Allah ba har ka mutu sai manzo Allah ya cece ka sadaka kana so ko ba ka so sai ya maka cece ويخرج الله من النار أقواما بغير شفاعة kuma Allah subhanahu wata'ala zai hitar da waɗansu mutane daga cikin wutar jahannama bai gairi shafa'a ba tare da ceto ba to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam waɗanda suka dace su shiga Allah ya ba ya ceton su waɗanda suka shiga ciki Allah ya baya cetonsu annabawa sun zo sun yi ceto manzanni sun zo sun yi ceto shahidai sun zo sun yi ceto siddiƙai sun yi ceto malamai sun yi ceto as-salihuna sun yi ceto ɗiya sun yi ceto sun ceto uwayensu masu tauhidi ta kaga kenan wuta ana ta rage mata mutane ana ta rage ke mata mutane ana ta bashi ke mata mutane wata ko rage ke mata ake ta yi bayan duk waɗannan bayan Allah Allah ba su dama sai kuma Allah shi da kanshi zai hido bi rahmati wa yukhrijul lahu aqwaman bi rahmatihi bila shafa'ata la yuqsa lahu adad Allah subhanahu wataala zai hido waɗansu mutane daga cikin wata jahannama ba tare da ceto ba wanda ba a san ma iyakarsu ba shi kadai Allah ya san iyakarsu bal bi fadlihi wa rahmatihi Allah zai hiddo su daga cikin wata jahannama da falalar shi da rahmar shi wa yabqa fil jannati zai rabuwa a cikin aljanna fadlun saura amman dakhalaha min ahli nari min ahli dunya daga wanda ya shige ta daga cikin mutanen duniya wa yushru Allahu laha aqwaman sai Allah subhanahu wa ta'ala ya kirkiro mata wadansu mutane ويدخلهم الجنة سيشغل سوء الجنة أنا يدوتا تشكا حكا الجنة ذات تشكا يد الله سبحانه وتعالى يكيتيوا لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين haka ita ma aljanna za ta cika dam da mutane manzo Allah ya bari manzo Allah ya ce Allah subhanahu wataala ya ce da wuta da aljanna alayya mil hukuma wajibi na ne duka in cika duk sai sun cika babu wata wadda za ta kin cika ko wata cika za ta mun gane wani ko to saboda haka kenan wanda za a daga cikin wutan jahannama wane ne wane ne za a ragawa ya dawo cikin wutan jahannama shi ne kafiri mushirki katon munahiki ba maguji su kaɗai za su tsawa cikin wata jihar walaisa ya hudu fi narin jahimi siwa man kana bil kufri an maulahu yabta'i babu wanda zai dawoma a cikin wata jahannama sai wanda ya zama to yana nisa da ubangiji shi da kafirci saboda ka wuta za a yi tabbashi ke mata mutane za a yi tabbashi ke mata mutane sai a bar kafirai kawai da mushriki a ciki waɗanda kwata-kwata ba su yarda da Allah ba su yi imani da shi ba ko kuma suna da Allah subhanahu wata'ala da wurin shi a wurin ibada to waɗannan su wasu da mama cikin cikin wata jahannama amma duk wani wanda ka sani za a kan shige daga cikin matukar da yana da asalin tauhidi wanda ke kare ta Allah subhanahu wata'ala ne sabon Allah ya bai shirka da Allah bai yi kafirci ba bai yi munafici ba ba irin wanda yake koyi kafirci ne da kuma bayyana musulunci ba ya da wani وأصناف ما تتضمنه الدار الآخرة dangogin abin da gidan lahira ya kusa min alhisabi na hisabin da za a yi wa mutane wasawabi wal iqam da kuma lada da za a ba mutane da kuma hukuma da za a yi wa mutane wal jannati wan nar da kuma aljanna da wuta wa tafasil zalika da kuma bayanin wannan dalla dalla على لبيب مذكورة في الكتب المنزلة أبن أنبتاني أتجل تتفندى الله سبحانه وتعالى يسوكد سوء من السماء دق سماء معنى bayanin abin da gidan lahira ya kusa ran abin nan idan alkiyama ya kusa na hisabin da za a yi da lada da zama mutane da horo da zama mutane da shiga aljanna ko wuta bayanin wannan dalla-dalla yana da cikin littattafan da Allah subhanahu wataala ya saukar alkur'ani da ya rarrabe mun komai da komai kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sharhin waɗannan ayoyin alkur'ani a cikin hadisan shi ingantattu ya kenan wanda ke so ya ƙara akan abin da malam ya wadi nan sai ya koma ga ayoyin alkur'ani suna nan barkati da wuya ka samu sura Allah subhanahu wataala bai yi bayanin aljanna a ciki ko bai yi bayanin wuta ciki ba in ba yi na wuta ba so an yi na aljanna in ba a yi wannan ba to an yi wani abu wanda ya shahi alkiyama kowace sura daga cikin surorin alkur'ani da haka Allah subhanahu wataala ya bayyana alamar tashi alkiyama dalla dalla da baya bukatar ka koma ga kuma hikima wani mai hikima ko dabarar wani Allah ya yi bayani bayanin da Allah ma ya ishe ka manzo Allah ya yi bayanin bayanin abin da Allah subhanahu wataala ya saukar da alkur'ani ya wadatar da mutum kawai wal atharati min al ilm al ma'thura da kuma kohai na ilimi wanda aka cirato anil anbiya daga annabawan Allah subhanahu wataala su ma sun yi bayanin al'amarin tashin alkiyama da abin da zai faruwa a ciki wa fil ilmi al mawruthi an muhammad sallallahu alaihi wasallam a cikin ilimin da aka gada daga muhammad sallallahu alaihi wasallam min zalika na wannan ma yashfi akwai abin da ke warkar da mutum in ba ya rayuwa kana da matsala game da sanin bayanin tashin alkiyama to ka karanta abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kitabul sahih bukhari littafi gare ciki wanda ya sanya ma kitabul qiyama littafi ne na bayanin tashin alkiyama wannan littafi in ka karanta hadisan da ke ciki inda ka gane su yau cikin dare karanta su baka iya kwana da bala'in da ke akwai da tashin hankalin da za ka karantowa a ciki ba ka yi fara sai ka ji abinci baya da daɗi gare ka in kana da kuɗi sai ka je na ba umarnin su mai umarnin su gare ka sau haka in ba ka da layiya in kana da matsala game da sanin bayanin tashin alkiyama je ka karanta abin da aka gado daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallama malai ya ce a cikin wannan abin ma ya shi akwai abin da ya warkar da mutum wa ya kafi kuma akwai abin da ya ishi mutum ba in ka karanta ba ka bukatar ƙarin wani kuma ba ma nifta ba duk wanda ya neme shi waje da zai same shi kuma da tafai suna sai bukari sai muslim waɗanda suke da hadisai ingantattu wanda lana da su su sai hainin ladaini laha alul infaqi wa alul kulfi qad shahidu mutane waɗanda muka yarda da su da waɗanda ba mu yarda da su kowa da duk musulmi ya yarda da hadisan waɗannan da tafai guda biyu kowane musulmi ya yi imani da cewa da sanda ke cikin waɗannan littafai guda biyu sahihul bukhari da sahih muslim ingantacci ne da hadisin da za ka ranta a cikin ba magana ta ba a ce ma za'ifi ne da wanda ya ce ma za'ifi shi ne za'ifi ba hadisu domin ka'idodi ne na za'ifin da sahihin aka ba aka aje na za'ifin aka ɗauko na sahihi aka zuba a ciki da aka duk wanda ya ce ma a cikin bukhari akwai hadisi za'ifi to shi ne za'ifi ba hadisu amma hadisai ne wanda suke ingantattu imam bukhari yana da littattafai da ya rubuta wanda a cikinsu akwai hadisai da'ifai amma dai littafin shi da ya sanya ba sunan sahihul bukhari ko aljami'ul sahih aljami'ul musnadu sahihu min ayyami rasulillahi sallallahu alaihi wasallama wa aqwali wa afali sunan asalin littafin kenan daga baya ake kira shi da sahihul bukhari wannan littafin babu hadisi da'ifi a cikin shi duk wani hadisi mai matsala da na cewa yake da shi duk babu shi haka ma sahihu muslim hadisai ne ingantattu amma dukkan su suna da littattafai da suka rubuta waɗanda a cikin su akwai hadisi masu rauni kamar littafin shi al'adabul mufrad mai mujalladi guda biyu a cikin shi akwai hadisai masu rauni akwai ingantattu shi yasa shekul albani ya rubuta littattafai guda biyu akan waɗannan littattafan ɗai sunan ya ba'ifu al'adabin mufrad ɗai kuma sahihu al'adabin mufrad kamar yadda imam bukhari yana da a khalqu af'alil ibad cikin shi akwai hadisai masu rauni akwai hadisai masu inganci yana da at-tarikh as-saghir da at-tarikh al-kabir a cikin shi akwai hadisai masu rauni akwai hadisai masu inganci a ciki haka shi ma imam muslim yana da tafai waɗanda a cikinsu akwai masu rauni akwai kuma hadisai masu inganci a ciki amma dai waɗannan waɗanda ake ce ma sahihul bukhari da sahihu muslim ta abin da za ka rantawa ciki ka yi magana da ƙarfi cewa manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi shi babu wani kokoto babu shi muna roƙon allah subhanahu wataala ya amfani mu da abin da muka faɗi da daidai inda muka kuskure kuma allah subhanahu wataala ya yi mana Allah ya ba mu zaman lafiya da mana mai albarka a cikin ƙasar mu. Allah ya biya mana dukkan bukatun mu na alheri. Na'am. Amin. Ko koma can bayan mun yi bayanin shi. Siddiq can baya mai bayanin wane ne siddiq farkon littafi darasi ne na biyu ko na uku mai bayanin siddiqi ko mai bayanin siddiqi a muka kawo misalin sayyidina abubakar ana ce mai siddiq wadda ka sai a ɗan kirkewa ya an yi ne da a bata mai rai an yi ne da a yanki mai hujja cewa ga wanda ya bauta ma a duniya sau da aka gaya ko ma mai ya bauta ma gaya nan da shi da wanda ya bauta ma a cikin mutum jihannama an yi ne da a bata mai rai da a mai allah wadda don ya ji kunya cewa shi ba allah ya bauta ma kuma don ya san cewa ba an zalunce shi ba ne ga abin da ya bauta ma a duniya shi yasa da shi da abin bauta wanda su shiga cikin mutum jihannama amma banda wanda ya bauta mu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya yi wuta wanda ya bauta ba manzo Allah shi kare za shiga jahannama wanda ya bauta ba annabi Isa shi kare za shiga jahannama haka wanda ya bauta ma wani annabi ko mala'ika daga cikin mala'ikun Allah domin duka ba su ci abota musu amma duk malamin da zai yarda ka bauta mai ya san wannan abin haƙƙin Allah ne shi kadai da kai da shi cikin jahannama ba ku tafiya inna kuma ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannama antum laha waridun da ku da da abin da kuke bauta wanda ba Allah ba makamashi ne na jahannama da kai da wanda kake bauta man da sai kun zo cikin wannan jahannama Allah ce law kana haula ya alihatan ma waraduha wa kullun fiha khalidun da waɗannan waɗannan gumakan da alloli ne da ake bauta ma da gaskiya da ba su cikin jahannama amma wa kullum fiha khalid da su da waɗanda suka bauta musu duka za su dawo a cikin wutar jahannama اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين